بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس قدوك وترجم هجرتنا لدور الأليه الأربعين لهدو wanda ya dace da 26 ga watan daya miladiya tana da 2023 za mu shiga darasin cikin malikiya a littafin muktasar khalil faslun إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة ولو بالسماء بالدك والدخان wannan fasalin za mu karanta rikici ne tsakanin miji da mata jayayya wannan ya ce kaza wannan ya faɗi saɓani ko akan me to farko dai ya ce idan suka yi jayayyan akan auratayyan kaga yau tun a tushen auratayyan ake rikici ita ta ce mijinta ne shi ya ce ba matar shi bace ko shi ya ce matar shi ce ita ta ce ba mijinta ba ne to yanzu ya za a yi mu tabbatar da akwai wannan auren tsakaninsu ko babu kaga tanaza'a fi zaujiya kenan suna rikici cikin auratayya ɗin to yanzu wannan kam duk wanda ya yi da'awan wannan auratayyan sabatat auratayyar tana tabbata ne bi bayyanatin da shaidu idan ba shaida ba magana duk lokacin da ko kun zo gudun hijira ne ka ga matarka ka zo ka mata magana ta ce bata san ka ba ka kawo ƙara aka kira ta ka ce matarka ce ta ce ita ba matarka ba ce to yanzu a nan ba hanyar da za ka bi ka tabbatar sai ka kawo shaidu guda biyu a dillai sun zo sun tabbatar da cewa hakika matarka ce sun faɗi hujjoji haka idan ita ce ma ta ce mijinta ne ka ce kai baka santa ba nan ma ya za a ta tabbatar da mijinta ne ɗin shi ma sai da shaidu kuma shaidun nan in ba a samu shaidun asali ba walau bis sama'i ko da shaidun mun ji an ce ne shine shaidun sama'iya shaidun da za su ce mu ba malarci auren ba amma mun ji ana cewa wane ya auri wance ko wance matar wane ne sannan kuma bidufi mun ji an yi kiɗa waddukani mun ga hayaƙi ya tashi ana walima an ce na aurensu ne to irin wannan shirin samma'iyan in an samu in babu shaidun asali ya halatta ya amfani da su a tabbatar da auratayya mun ji ga mutanen kirki mun ji ga wasu suna cewa wane ya auri wance akan sadaki kaza ya biya lakadan ko kuma ya biya ba bashi ko ya biya kaza saura kaza kuma har an yi ganga ma mun ji gangan ko mun gani kuma mun ga hayaki ya tashi an ce walimar ce to wannan kaga ba shaidan asali bane ba su halarci lokacin siga da daurin auren ba amma su sun ji an ce wa'annan abubuwan to za a yi amfani da shaidun wa'annan sama'iya din a tabbatar da wannan auratayya shine walau bis sama'i bidufi wa dukan dufu shine dundufa irin wannan ganga da ake bugawa wajen aure dukan kuma shine hayaki na walima in ana aure a guri ba za a yi dafa dafa ka ga hayaki ya tashi ba to duk wannan idan shirin samaiya suka zo suka tabbatar za a tabbatar da auratayya da wannan wa illa idan ko babu ɗaya cikin wa'annan abubuwan babu shaidun asali babu shaidun samaiya ba shaida to yanzu a nan falayamina babu rantsuwa a wajen wanda ya inkari ya ce matarsa ce ita ta ce ita ba mijinta bane bai taba aurenta ba ko kuma ba shi da aure a kanta waye shaidan shi ya je buga ya buga ba shi da shaida to yanzu ko rantsuwa ba za a sata ba kaga al-yaminu alaman ankar zai amfani ne akan abin da ya shafi mali abin da in ka samu shaida ɗaya za ka hada da rantsuwa to wannan ba mali bane abu ne wanda ake buƙatar shaidu guda biyu in baka da shaida ko ɗaya to ko rantsuwa ba za a sata ba haka nan in ita ce ma ba za a samu jin rantsi ba kawai za a kori ƙarar ne a ce ƙarya ne kawai kuma fa wannan falami na ɗin walau a kamar mudda'i shahidan ko da ce shi mai ƙara ya kawo shaida adili guda ɗaya ya tabbatar da cewa wannan matarsa ce na halarci ɗaurin aurensu ya aure ta kan sadaki kaza ya biya lakadan wani ne ɗaura auren kaza kaza ko da an samu shaida guda ɗaya ba samu na biyu ba to yanzu ba za a sa ta rantsi ba hakan ita ce ma ta kawo shaida ba shaida na biyu ba za a sa shi rantsi ba sai dai inda rantsuwa zai biyo wa halafat ma'ahu wa warisat idan mutuwa ta gindaya ya mutu ne sai ta zo ta nemi gado aka ce da wani hujja ta ce mijina ne mijinki ya mu taɓa jin ma ya aure ba sai ta je ta kawo shaida guda ɗaya zai tabbatar da cewa ya aure ta ni na halarci auren ya biya sadaki kaza wani ne alwalin ta an daura aure to babu shaida na biyu to amma yanzu wannan rikicin ai ba na tabbacin auratayya bane tun da ya riga ya rasu ai aure ya riga ya kare yanzu tana neman kuɗin gadon ta shi kuma duk shari'an da ake yi akan kuɗi in ba ka da shaida biyu za ka shaida ɗaya ka haɗa da rantsuwa saboda haka nan wahala fad ma'ahu ai ma'a shahidi wa warisat idan mijin ya mutu ta kawo ƙara aka ce ba yadda wata ka shaida ɗaya to za ta rantse da wannan shaidar nata guda ɗaya wa warisat sai ta yi gado tun da yanzu rikicin ya zama na kuɗi mun gane wannan wa umira zawju bi itizaliha li shahidin sanin za'ama qurbahu yau kuma rikicin ana yi ne akan matar da take da miji sai shi wannan ya kawo ƙaran wannan matar wane ɗinnan matarsa ce da auren shi ta je ta yi auren nan kagan ya tabbata da auren shi aure na biyun nan babu ko sun haifi yaya in ku ya tabbata ƙarya ne kaga aurensa yana nan to yanzu ina shaida ya kawo shaida guda ɗaya ya tabbatar da cewa matar shi ne shi wannan na farkon ina shaida na biyu ce yana wuri kaza a saurare ni nan zuwa kwana ɗaya ko kwana biyu zan je in kawo shi to yanzu za a umarci shi wannan miji na biyun bi ita zaliya da cewa ya nisance ta mun gane wa umira zauju ai zauju sani za a umarci mijinta wanda take gidan shi wannan miji na biyun tunda wannan miji na farkon da ya kawo kara ya tabbata ai wannan mijin na biyu ne na biyun nan kuma ya yi aure kan aure ne aure kan aure kuma babu shi to yanzu gashi ya kawo shaida akan cewa shi ya fara aurenta da auren shi ta auri wannan mijin ina shaida ya kawo shaida ɗaya saura mai saura shaida na biyu tun da ba shaida biyu ba zai yi ba ba sai ya yi da'awan shaida na biyun yana kusa to yanzu umira za a umurci azzauju shi wannan miji na biyun bi iti zaliya da cewa ya nisance ta kar ya taɓa ta saboda me lishahidin sanin zuwa lokacin da shi wannan mutumin zai je ka shaida na biyu wanda za'ama qurbahu ya raya cewa shaida na biyun yana kusa sai mu ce yanzu tun da ya kawo shaida ɗaya kai wane daga yanzu kar ka sake kusantanta sai a je a ajiye ta a inda ba za su sake saduwa ba sai a jira shi wannan ɗin tun da ya ce a saurare shi ya je ka shaida na biyun in ya kawo shaida na biyu ya tabbatar kaga ya tabbatar matarsa ce wannan ya aura za a mai da ita gidan mijinta na farko shi wannan bai da mata idan kuma bai kawo shaida na biyu ba shine fa in lam yati bihi idan bai samu ya kawo shaida na biyun ba nan ma fala yamina ala zawjaini babu rantsuwa akan ma'aurata biyun nan da wannan miji na biyun da matar da ta yin karin nan shi miji na farkon nan da ya ce yana da shaida ya kawo ɗaya ya gagara ka shaida na biyu to ko rantsuwa ba za a ba su ba kawai za a tabbatar da auren su ne shi wannan a kori kararsa shi kenan a je a ci gaba da zama mun gani to wannan na'am shi miji na farkon ya tabbatar matan shi kuma zaman da ta yi da namiji na biyu ta haifi yara wannan yaran waye yaran miji na biyu ne ba za ba shi ba za ba ba yayansa bane ai ba za amma kuma aure ya yanke ai an yi aure kan aure yawwa sai dai kuma shi saboda shubuhan cewa ba da gangan yayi ba ai ƴaƴan shubuha ƴaƴan wanda ƴaƴan mai wannan ruwan ne yawwa yanzu za a raba auren su ko kuma dama auren su batacce ne sai ta yi istibra in ta yi istibra sai ta koma gidan mijinta na farko amma wayannan ƴaƴan ƴaƴan miji na biyu mun gane amma bai samu shaida na biyu fa la yamina ala zawjaini babu rantsarwa akan ma'aurata guda biyun nan shi kawai za a kori karar ne ya je ya zauna da matarsa wannan inda namiji ya yi da'awan mace matarsa ce tana gidan aure ya ka shaida ɗaya shine muke magana to nan kuma wa umirar binti zarihi li bayyinatin qariba nan kuma abu ya juya shine ya kawo ƙaran ita matarsa ce yanzu ba matar kowa ba ce tana zaman kanta ne ya kawo karan matarsa ce ta yi inkari ta ce shi ba matarsa ita ba shi ba mijinta ba ne to yanzu sai aka tambaye shi na shaidu sai ya ce yana da shaidu a wuri kaza suna kusa zai kawo ita kuma gashi tana kokarin karban sadakin wani za ta yi aure to wa umirat za a umurce ta binti zarihi da dole ta saurara ya je kashe din ta saurara don mai libayyinacin ƙaribatin saboda shaidun shi da suke kusa da zai kawo ya ji za ta karbi sadaki sai zo ya ce aure kan aure kenan ta ce wani aure kan aure me ya haɗa ni da kai ya ce ba na aure ki lokaci kaza ba ta ce ta san babu aure a tsakaninsu kuma gashi nan tana kokarin aure sai ya kawo kara to yanzu farko kai alkali idan ka tabbatar da shaidun shi suna kusa yayi da awon shaidu suna kusa to ita wannan matar zaka dakatar da wannan auren nata shine wa umira za umurce ta binti zari da ta saurara wa shi mijin kar ta yi aure libayyinatin saboda shaidun da yayi da awon karibacin suna kusa dole ta saurara ya je ka wannan shaidun sun sannan an saurara din nan bai ka shaidun ba har aka gajiyar da shi lam tusma tuhu ba za a saurari shaidun shi ba in ajjazahu qabin mudda iya hujjatun ku fahimci nan ya zo ya ce matarsa ce ta yi inkari ta ce ta ba mijinta ba ne ya ce fat gashi nan za ta yi aure alkali ya ce to kai na shaidun naka ya ce suna nan a ainihin dambo zan je in kawo sai alkali ya ba shi kwana biyu ya ce ke mun dakatar da auren nan ba za ki ba kaga umirat binti zari kenan alkali ya dakatar da aure aka jira aka jira aka jira ya je ya gama fafutukan shi ya dawo ran mande yaya ya kama kame kame alkali ya gajiyar da shi ya ce daga yanzu mun tabbatar da cewa baka da shaida mun ɓata da awarka wance ki je ki auren ki to bayan nan sai ya je kawo shaidun to yanzu in ya kawo shaidun lamtus ma bayyana tuhu ba za a saurari shaidun shi ba amma ba inda ba za a saurara muku fahimci zancen in ajjaza wuka ne in tun da fari dama alkali ne ya gajiyar da shi kuma a lokacin da ya gajiyar da shi din mudda iya hujjatin yana da'awan yana da shaidun ina shaidun wallahi na ce an ce sun tafi gona amma ni dai mata ta ce alkali ya saurara ya saurara ya ga abin shiririta ne ba tare da shi ya yadda ya gajiya ba alkali ya ce mun gajiyar da kai mun tabbatar da baka da shaidu ba matarka ba ce hajiya ke yake auren ki sai daga baya ya je ka shirin ki yanzu a nan ba za a saurari wa'annan shirin ba mun gane shine sun lam tusma bayyinatuhu in ajjazahu qabin mudda iya hujjati to kage yanzu wannan karatun ba an dauko a mudawwana bane mudawwana ce ta nuna cewa in dai har alkali ne gajiyar da shi ba shi ya gajiyar da kanshi ba to yanzu a nan ba za a saurari shaidun shi ba to shine ya ce wa zahiruha zahirin maganan da aka ciro daga cikin mudawwana inda ba wani fashin baki za a ba inda a zahirin maganan ne ya nuna cewa alkabulu in aqarra ala nafsihi bil ajizi za a karbi maganan shin in dai har ba alkali ne gajiyar da shi ba shine da kanshi ya zubar da kace ya gajiyar da kanshi mu fahimci zancen a can muka can alkali ne ya gajiyar da shi lokacin yana da awon ma yana da hujja to a nan ko ya kawo ba za su saurara ba amma ba alkali ne ya gajiyar da shi ba shi ne ya ce to ran kai daɗe ni dai shirin nawa na ji an ce suna dambuwa na je dambuwa an ce sun shiga jeji sun yi kaza saboda haka ni to yanzu ba abin da zan yi yaya ya ce to ya zan yi shi kenan kawai na bari kaga yanzu ne shi ya gajiyar da kanshi to yanzu tun da shi ya gajiyar da kanshi ba alkali ne gajiyar da shi ba to yanzu in ya samo shaidin ya kawo za a karba wannan shine zahirin mudawwana shine ya cewa zahiru ha zahirin maganar da ya zo a mudawwana an ka fahimci wannan zancen cewa alkabulu za a karbi shaidin in a tsarra ala nafsihi bil ajizi idan shi ya furta gajiyarwan ma kanshi ba alkali ne ya gajiyar da shi ba mun gane wannan to ga wani rikici na hudu وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها yau kuma mutumin nan mun san yana da mata uku sannan ya zo yana rikici da hajiya akan ya aure ta matarsa ce ta ce ƙarya yake ba matarsa ba ce ana cikin wannan rikicin ko yana ƙoƙarin kawo shaidu ko yaya sai kuma ya ga wata yana so yake so ya aure yanzu a nan ba shi da damar yin wannan auren za hana ya zo mata ta biyar kenan ikirarin shi duk da ita hajiya ta ce ba mijinta bane to amma shi da ya ce wannan matarsa ce in ya tabbata yanzu matan shi nawa hudu idan zai yi wannan din ta biyar ce saboda haka za a hana shi sai yaushe illa ba da dalakiya sai yana so ya saki wannan din yana so ya saki wannan hajiyan min babi aula kuma yana so ma ya samu cikakken tabbaci ya saki ɗaya daga cikin ukun su ya laifin su ya mana ha sai da laifi ake cika ba so yake aure ba in ya saki ɗaya daga cikin ukun nan kaga matan shi biyu da na rikicin nan uku sai ya aure ta hudu na'am amma haka kawai yana rikicin mata ta hudu ana cikin rikici ba gama ya jajibo wani aure ya ce zai yi kaga mata ta biyar a ikirarin shi ba za a bar shi ba shine walaisa lidhi salasin tazwiju khamisatin babu damar auren mace ta biyar ga mai mata uku da yake rikici da wata akan matarsa ce illa ba da ha sai bayan ya saki wacce ainihin ya yi da'awan matarsa ce to yanzu a nan ma malamai suka ce to ai ita ba ta yarda akan cewa shi matarsa ba ce in yan shikan zai fada sai muka ce ai dama shika kala biyu ne akwai shika na ainihin wanda za ka saki mace wanda ka mallaki ismanta akwai ma shika mu'allaka wanda za ka iya cewa duk da na aure ki ma na sake ki balle ma wanda dama shi ya yi ikirarin ya aure ta yanzu misali matar da baka aure ta ba ma ba matar ka bace ba abin da ya haɗa ku da ita haka ya cewa wance iye bari in gaya miki duk da Allah ya sa na aure ki na sake ki kaga ai ba matar ka bace in ka ce wance na sake ki mace dama wa ya aura ma ita amma yanzu din ba yanzu ba cewa kai ran da ka aure ta ka sake ta sai mu rubuta mu ajiye daga nan har illa masha Allah duk ran da ka zo neman auren ta ba za hana ba ba hana ka auren ta ba ka yi ta bi har a zo daurin aure amma ana cewa mun baka kana cewa na karba sai mu ce kuma ta saku kai ka faɗa ka ce duk ran da ka aure ta ka sake ta na
rabin kuɗi za ka ɗauka za ta shi ne ai dama dalilin da ya sa ma za mu abin nan kenan dama yanzu sadakin ta miliyan biyu ne sai ka tanaji miliyan uku idan aka zo ɗaurin aure Allah ya auren me sunan sa inna Allah ya auren gwani Hassan da Hajiya Laraba ana ba Hajiya mu ce kuma ta saku ta ci miliyan ɗaya kaga miliyan biyun ka saura ɗaya sai ka ce to ya zai sai mu ce ka miliyan ɗaya sai a haɗa da wannan sai a baka a sake yi maka aure matsayin saki ɗaya eh kenan a matsayin saki ɗaya dama duk mutumin da ya saki mace ba a hana shi ya ƙara aurenta ba sai ka ƙara miliyan ɗaya kuma da igiya ɗaya ta tsinke maimakon da baka wancan maganan ba miliyan biyu nan ta ishe ka kuma igiyoyinka uku duk suna nan ba zai iya ce na mayar da ita ta mayau ba kamar ya matanka in ka saka in kace na mayar ba ta ai duk mutumin da ya auri mace bai yi kwanan aure ba yana sakanta sunan shi ba ba ini ina yau ne shi ne abu da Eh, ne.
ba shi kara ja'i ba ne na'am
aha ya ce illa ba da laƙiya ba to walaisa inkaru zauji dalaƙan kuma can ai da mun ce- mun ce tanaza'a miji da mata suna rikici akan auratayya ko rikicin nan ta yiwu mijin ne da awon matarsa ce ita ta ce ba matarsa ba ce ta yiwu kuma ita ce ta gan shi wai yau ku rike min mijina wallahi yau wajen wata wajen wata takwas muna neman shi ga kuɗin abinci kuɗi yana cewa wallahi ƙarya take to yanzu wannan inkarin da ya yi kaga ai ta yiwu a zuciyan shi ya san matarsa ce kawai liability ne za ta janyo wani ma abin nan ne yasa ya ce ba matarsa ba ce ya ce ba matarsa ba ce ta ce mijina ne rikici ya je kotu sai ga shaidu ta kawo ga shi nan barista wani da waye su ne suka je suka daura auren da ya ga ta gama hujjoji kenan ai dariya ya ce wallahi da ma rikici ne bana so amma mata ta ce to yanzu ya inkarin da ya ce ba matarsa ba ce shine ya ce walaisa inkaru zauji dalaka na'am wannan inkarin da ya yi din ba wai shika bane na'am da can matarsa ce ta yi da'awun mijinta ne ya ce bai san ta ba matar shi ba ce sai aka kawo shaidu aka tabbatar da ya ga shaidu ya tabbatar ya yadda yanzu ba ya yadda ba to yanzu ya batun wancan inkarin da ya ce ba matarsa ba ce wancan inkarin ba a maganin shi in bai taba sakanta ba wannan inkarin bai zama shika ba yanzu za su yi zaman auren su tana nan a matsayin matarsa na'am mun gane walaisa inkaru zauji balaka to walawid da aha rajulani yau kuma da maza ne guda biyu suka yi da'awan mace ɗaya kowanne ya ce matarsa ce wannan ma ya zo ya ce matarsa ce a gamborin gala an ɗaura mana aure wannan shi ma ya zo ya ce wallahi a balge mun haɗu an ɗaura mana aure kowa ya ce matarsa ce to ita kuma fa an karar kuma ta yi inkarin ta ce duk ku rabu da su maganin farin jini na ne ya aiki ta ce wallahi duk ba mu jina a cikin su duk ni ban san su ba ma kaga ta yi inkarin su gaba daya au ahadahuma ko ta yi inkarin daya ta tabbatar da daya to ala ayi halin dai sai mu nemi shaida a wajen kowanne wa aqama kullun albayyinata sai ya zama maza biyun kowanne ya kashe shaidun shi guda biyu wannan ma ya kawo limamin gamborin ga na juma'a mai da ladanin sa ma dama ba taskiya ma ana ganin su da rawanin su an san wannan mutanen kirki ne suka zo suka ce a masallacin juma'a mu muka daura aure suna zaune ta ce za ta yi tafiya balge shi ma wannan na balge suka zo suka tabbatar da cewa ita bata ma taɓa zuwa gambor ba kaga kowanne da a ce da a ce an ɗaura a ce an ɗaura a nan ne ya zatul waliyai ne to yanzu ba za ta dole kowanne ya kawo shaidu akan cewa matarsa ce tsantsa babu zancen wancan wancan shi ma ya kawo ƙara akan matarsa ce tsantsa kuma kowa ya kashe ne shi to yanzu a nan ya za mu yi ya ce fusika za a ɓata auren gaba ɗaya kai ma an ɓata naka kai ma an ɓata naka hajiya baki da miji saboda haka duk wanda yake bukata sai ya zo ya sake sabon neman aure a yi aure amma wancan da awon an riga an ɓata shi wannan kalwaliyai ne ya ce misalin shi kamar ma'abociyar waliyai guda biyu ne yanzu misali mace ce tana neman aure kamar irin a wannan zamanin da mata suka matsu suna neman auren nan tana da yayanta a nan maiduguri tana da kuma ainihin kanin babanta a kano ta zo ta samu yayanta malam bakar shi ne yayanta yaya dan allah da annabi inda ka samu mutumin kirki ni kowa ya karkamin kawai ita auren take so in dai ka samu ce haka ne haka ne shikenan sai ya ce ba komai ki tafi kawai ai muna da mutane can ma Kano da ta kai waye ne yan babbanta shi ma sai ta gaya mar haka kowanne kuma ta bashi garanti cewa ko ma shawara kar ya mata duk wanda ya kama ya bata ta yadda shikenan na Maiduguri ya samu a zawu ya gaya mai nuna hotonta da bidiyo ha ya ce wannan ai ba sai kawai a daura sai aka daura shi ma na Kano ya je masallacin Murtala aka daura kowanne an ɗaura kuma kowanne bayan sallan juma'a ka ɗaura shi kenan shi wannan sun je ɗauka amarya wayancan ma sun zo ɗauka amarya ya ya ya ya wayannan ma sun zo ɗaukan matarsu wannan ma sun zo ɗaukan matarsu kaga zati waliyayi sai mu bincika mu ga wanne aka fara ɗaurawa in an samu wanda aka fara ɗaurawa kaga na biyu aure kan aure ne da aka bincika aka iya bincike to ku a zawiyoji aka ce ana gama sallah aka ɗaura to gama sallan nan karfe nawa kai zana suka ce ai liman yana ainihin fitowa hudu ba ne biyu saura kwata biyu shaf ake fara sallah amma mu lokacin daura an bamu duba agogo ba su ma wancan na Kano suka ce su ma yadda ake anan ina haka aka yi ba duba agogo ba ba a tabbatar da lokacin da aka daura ba kuma duk bayan sallan juma'a ne kaga ba a san wanne aka fara ba sai a ce to duk an rusa auren nan yarinya ta yi farin jini sai kuma ta zama na mai rabu suna riga sallan mutane kan suna me riga sallan a'a ai misali aka yi an- an yi bincike an tabbatar da ga wanda suka riga shi kenan amma duk abin da aka gwada sai a ji daidai ne liman na hutuwa da su ma haka ne liman din me ya ja su ma abin da ya ja kenan lokaci duk sai aka bincika aka rasa gane hakikanin lokaci to shi kenan sai a rusa auren kaga ita ma ita sallan malamin ta kenan eh dama mana dama ai ba duk auren da ai mun karanta ba duk auren da aka bata shi kafin kwanan aure to ko kowa ba a ci a sadaki ba za a miyar musu da kuɗin su yanzu ka an kanwar ka ce ma ka ce ke ce da rashin hakuri ki yanzu kiya duk ma yake ce ba kiya san su sai kin zaba ƙwarai da ai matsuwa ta yi yanzu kuma ashe tana ma da farin jinin aha ya ce kalwaliye ni ko to wa fi taurisi bi iqrari zawjayn ghairi tsari'aini wal iqrari bi warisin wa laysa samma warisun sabitun khilafun na'am shine mubtada mu'akkar khilafun ana saɓani fi taurisi cikin gajejeniya bi ikrari ko cikin ba da gado bi ikrari dalilin ikrarin azzaujaini ma'aurata guda biyu gairi tsari ainihin wanda ba baƙi da suka zo ba yanzu misali shi ɗin nan mun san shi ɗan garin nan ne ba baƙo ba ne ya tashi a garin nan ita ma 'yar garin nan ce ba baƙuwa ce ta tashi a garin nan kuma ba su taɓa yin wani tafiya tare ko sun je wani gari sun zauna tare ba gaba ɗaya a garin nan suka tashi ba mu taɓa ji an ce ya nemi aurenta ko an ɗaura musu aure ko wani abu ba kawai sai ya ce mata ta ce ita ma ta ce mijina ne suka yi ikirari kuma su gairu ɗari aini ba baƙi ba ne 'yan garin ne an san su to wai yanzu tunda sun faɗi haka shi ma ya ce matarsa ce ta mata ce mijinta ne amma duk gari ba wanda ya taba sani inda aka daura musu aure to wai yanzu wannan din zai sa an ɗaya mutu ɗaya ya gaje shi wannan ikirarin da suka yi ko kuma ba zai yi ba dole sai an tabbatar an samu shaidu shine khilafun aka yi sabani wasu malamai suka ce alƙararu a lamina shuhudi tunda su suka yi ikrari da shi da ita shikenan za a yi gado wasu suka ce a aure ba a masa haka ai aure ba a yin shi a ɓoye in dai har an yi auren ai dole za a sanya wannan ka gairu ɗari aini kenan wal ikrari bi warisin hakanan ikrari da magaji wa laisa san warisin kuma babu magaji ga shi mutumin mutum ne ba shi da magada ma'ana ba da ba jika ba shi da ainihin mata in miji namiji ne ba shi da bata da miji in mace ce ko ma in akwai ma dai magajin ba asibi bane sai kawai ya ce wane ɗin nan fa ƙanin babana ne da shi da babana uwa ɗaya uba ɗaya ko da shi da babana ubansu ɗaya ko ya ce wane ɗin nan ɗan uwana ne amma ba shaida ba a taɓa ji ba kawai yanzu shi ya yi ikirarin wannan sai kuma ga shi ya mutu da an bai shi da magaji to yanzu shi wannan wanda shi wannan mamaci ya yi wa ikirari za a yi amfani da wannan ikirarin a tabbatar da gadon shi ko kuma a'a dole sai ya kawo shaidu akan ikirarin mamacin nan to shine aka yi khilafa yace amma bayan da ake khilafan walaysa samma warisun idan ba shi da magaji yayi wannan ikirarin kaga mafhumin magana in yana da magaji ba za a saurari wannan wanda ya ikirarin ba dole sai ya kawo shaidu akan shi magaji ne mun gane amma bai da magaji ba mu san ainihin dan uwan shi magaji ba kawai sai ayyana wani ya ce ai wane uban mu daya ko ya ce wane kanin babana ne uban su ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babana amma ba wani shaida sai wannan ikirarin sai gashi ya mutu to yanzu wannan wanen ya za a ba shi gado ko ba za a ba shi gado ba shine nan ma aka ce khilafun an yi saɓani kaga a can ya ce bi ikirari zaujeni gari ɗari aini ko ya ce bi khilafi ɗari aini da saɓanin wanda suka faɗo a matsayin baƙi baƙi ne kamar yadda yanzu din ake ta gudun hijiran nan baƙi ne daga wani gari suka zo namiji da mace suka zo suka kama haya a unguwa a matsayin miji da mata amma ba wanda ya san matarsa ce ba wanda ainihin ya san mijinta ne amma su da suka zo sun yi ikirari ya ce matata ce ita ma ta ce mijina ne suke zaman aure to yanzu a nan ba khilafa cewa za su gaji juna ba zanca to mu ba yanzu muna ma tabbai muna ma so mu tabbatar da matarka ce mu ce ina ruwanka mutanen da baki ne suka zo suka ce miji da mata ne shikenan kawai wannan ikirarin nasu ya tabbatar a matsayin ainihin miji ne mata ne ko ne mutu dan uwan shi zai gaje shi kaga wancan ma dama matsalan saboda yan gari ne shi kuma aure ba abu ne wanda ake koyewa ba da an yin aida za a ji saboda haka bi khilafi addari aini wa ikrari abawai ghairil baligaini hakanan da ikirarin iyaye biyu na wanda ba baki ba su ɗin 'yan gari ne amma yara ƙanana ne da mijin da matar kasan baya daga cikin sharaɗin aure sai an balaga ta yiwu yaron ka ƙarami ɗan shekara uku ma ka nema mar auren wata jinjira da aka haifa ku yi musu aure idan ku yi musu aure auren su yayi ana nan ana nan duk lokacin da suka tashi kenan sai su ci gaba da auren su to a irin wannan ne sai muka ji baban yaron da baban yarinyan sun yi ikirari akan cewa sun yi musu aure amma ikirari ne babu shaida to shi ma wannan ikirarin zai tabbatar da wannan auren idan ɗaya mutu a cikin wayannan ma'auratan ɗaya zai gaje shi mun gane wannan to wa qaulihi tazawwajtuki fa qalat bala da kuma sabanin miji ne ya gamu da mace ma'ana ɗari aini ɗin ne baƙi ne suka zo sai ya ganta kamar a kam na gudun hijira zai ce ke kan ba mata ta bace sai ta ce bala kwarai kuwa aini dama kai nake nema kaga yanzu anan shi ya ce mata ainihin ta zawwajtuki ke kan ba na aure ki ba kalat bala ta ce kwarai ka aure ni to wannan ikrari ne zahiran wa badinan wannan zai tabbatar da gado tsakaninsu au kalat me dallaqtani mun gane ko kuma da ya ce ta zawwajuki ke kan ba ke ce na aure ki a balge ba ta ce to amma ya dallakta ni ka sake ni to sai ɗaya ya mutu a cikin su shikenan aure ya tabbata za su gaji juna saboda me saboda in ka lura da ya ce na aure ki sai ta ce ka sake ni faɗin ka sake ni ai ya tabbatar da ya aure ta ko to yanzu zancen ka sake ni ɗin ai ana neman shaida akan shika amma zancen cewa na aure ki dan ai ikrari ne ita kuma ta ce ka sake ni ai ta nuna sai da ka aure ni sannan ka sake ni to yanzu wannan cewa ka sake ni din ya tabbatar da auratayya tsakanin su wanda za a yi gado au ko kuma ta ce ka lata ni to eh ka aure ni amma ba ka yanke mun kul'i na biya ka ba to yanzu wannan halata ne din ya zama ikirari na aure wanda zai tabbatar da gado au ko kuma ita ce ta yi da'awa ta ce ai ka aure ni sai ya ce ai kuma iktalati minni kin yi kul'i daga gare ni na ji na aure kin amma ba kin biya ni kul'i ba kaga wannan kasancewan kin biya ni kul'i ai ya tabbatar da auren sai ya mutu sai ta zo neman gado sai muka ce me hujjanki ta ce a gaban shi na ce ya aure ni ba ku ji ba ya ce ba na bashi kul'i ba ai wannan batun na bashi kul'in ƙarya ne ban bashi ba waye shaida saboda haka ga aurenta ya tabbata dole a bata gado tunda ya ce halati minni ya tabbatar da auren duk wannan muna magana akan tabbacin auren au ko kuma ya ce ana minki muzahirun tasha kai kan ba mijina ne ka aure ni ba ya ce to ai kuma na miki ziyari kaga in bai aure ta me ka batun ziyari shi ma wannan kasancewar na miki ziyari din ya tabbatar ya tabbatar da aure wanda ainihin gado zai tabbata au ana minki muzahirin ko au haramun ko ya ce to amma ai ni zama da ke haramun ne yana faɗan wannan ɗin sai mu ce ai ya tabbatar da aure tun inda inda bai tabbatar da aure ba me ya kawo zancen wannan haramun ɗin au ba'inun ko kuma ya ce ya sake ta shika ba'ini fi jawabi me cikin jawabin in ta ce ɗallikni ka sake ni sai ba ta amsa da wa'ancan amsoshin to wa'annan amsoshin sun tabbatar da auratayya a tsakaninsu sai la din nan zamu tashi la in lam yujab ya Allah